أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci na masjid al-ansar a wannan majalisi namu na halka al-ilmiya li sharhi manzumatil mufida a cikin karatun littafin mu na sharhu qasidati abil ishaq al-ilberi wannan cikin ikon allah da yarda shi zai kasance darasinmu na biyar a cikin wannan littafin a yau ranar litinin tara ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya da arba'in da uku hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan desamba shekara ta dubu biyu da ishirin a darasi wanda ya gabata mun tsaya a kan baiti na arba'in da biyu yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na arba'in da uku يقول أبي الإسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حكبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتأرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن حل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتأمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن خدمت فزدها أنت خدما وحسن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات فيها ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت نعم يقول أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنحتا فقابل بالقبول لنصح قولي فقابل بالقبول لنصح بقوله فإن أعرضت عنه فقد خسرت فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن رأيته قولا وفعلا وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت وتاجرت الإله به وبئت فليست هذه الدنيا بشيء وليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حكبة وتسر وقتا تسوق حكمة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا إذ حلمت فكيف أو كظلمك إذ حملت سجنت بها وأنت لها محب سجلت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت فكيف تحب ما فيه سجلت وتطعمك الطعام وعن قريب وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت ستطعم منك ما فيها طعمت وتأرى إن لبست بها ثيابا وترى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتقسى إن ملابسها خلاتا وتشهد كل يوم دفن حل وتشهر كل يوم دفن حل كأنك لا تراد لما شهدت وأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتؤمر في لتؤمرها ولكن ولم تخلق لتحمرها ولكن ولم تخلق لتعمرها ولكن ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجدت لما خلقت لتعبرها فجئت بما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعت وحسن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت إذا ما أنت في أخراك فزت زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na 33 na 43 fama za inda hulaka min jamilin iza bi fana'i ta'atihi anafta anan malam yana cewa fama za inda lahi laka min jamilin nawa gare ka abubuwa a wajen Allah na daga wajen abubuwa masu kyawu in baka samu kuɗi ba a duniya ka nemi ilimi ka samu ilimi na addini kakka ta dama kanka hankali abubuwa nawa gare ka na tanadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masu busa kilguwa a cikin aljanna aljannatin na'im fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun rai ba ta san abin da aka tanada mata ba in ta bi addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai in ta je ta sha kallo wa qawluhu alayhi salatu wassalam fi wasfil janna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin siffanta aljanna da yake yi fiha ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar duk abinda mutum ya sani na duniya da duk abin da mutum yake bukata to akwai shi a aljanna kuma hallo akwai wanda idanka bai taba gani ba akwai wanda kunnanka bai taba shi ba akwai wanda kuma hallo abin baka taba tsammani ba sai ka gan shi a cikin aljanna a cikin ruwaya ta muslim daga hadisin sahal dan sa'ad irra Allah ta tabbata a gare shi dukkan abin da mutum yake so to a aljanna yana so yana samu Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan haka a cikin suratul zuhur a cikin alqur'ani mai girma wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talassul a'yun wa antum fiha khalidun Allah kai mu aljanna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin aljanna akwai dukkan abun da rai yake bukata sannan kuma hallo akwai dukkan abun da zai faranta ma mutum rai kuma hallo da ‘yan ka kalla ka ji daɗi kuma hallo ‘yan aljanna suna dawwama a ciki ba sa mutuwa famin na'imillah yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutane wanda suka riƙe addini kuma hallo suka koyi ilimi na addini to aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya musu hanya aljanna kai hacca aka yi hanyar zuwa neman ilimin ma kana cikin hanyar 'yan aljanna man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanya ta za ya neman ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mai hanya daga cikin hanyoyi na aljanna. Yanan shi ne mana yake cewa in ka rasa wani dauɗa na duniya, to ka sha kuruminka ka ajiye hankalinka to kana da abubuwa wanda suka yi wannan abun a gobe alkiyama wajen Allah subhanahu wa ta'ala. shi ne yake cewa iza bi fana'i da'atihi anasta menene ake cewa anasta mutum in yana neman bashi a duniya to shi yaya yake an hana mai bashin ko ba a ida yarda da shi ba sai ya nemi jingina sai ya kai wa'insu kayan shi wani takardun kararrakan shi wani takardun wani abin shi wani ƙaddarar shi sai ya ajiye sai a bashi wannan bashin sai in ya ba da wannan bashin sannan sai ya zo ya ɗauki wannan abin nashi to shi ne matan shi kuma yake cewa kai kuma a nan jingirar da kai da aiki ne managarci ake so mutum ya zama to ya yi jingina da da'a da biyayya ta Allah subhanahu wa ta'ala kenan malam yana nihin akan cewa bi fana'i ta'atihi anahta nasiha ce malam yake cewa ka annahu huna ya kudu laka an kai bi jasadika wa qalbika inda babillahi wa tulub minhu ridwan wa aksir min ta'atihi kai mutane suna ajiye abubuwa suna ta ɗaukan jingina da bashi ce kai kuma to ajiye zuciyarka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ajiye gangar jikinka da gaɓoɓuwanka ka ba da jinginarsu kamar malam yana ce ma ne يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم kasuwanci ne mana yake gaya ma wanda zaka samu riba wanda wannan kasuwancin kuma hallo zai kare ka zai tsiratar da kai daga azaba mai radadi sai malam ya ce faqabil bil qabuli li nusha qawli dan haka ka amshi wannan nasiha tawa da nake ma ka amsa ka yi riko da hannu biyu ga wannan nasihar dinama fa in a aratta anhu idan ka ki amsa ka kauda ido ka kauda ma wannan nasihar tawa baya faqad hasirta to haƙiƙa kayi hasara ya'ani ana nasahtuka malam yana ne akan cewa ni na ma nasiha ne dan saboda kuma addini an nasiha faltakun an natija an taqbal nasihati natija ita ce ka amshi wannan nasihar ta wada nama fa in a aratta idan ka kiya ka kauda kaya ka kauda ido ka kauda kai faqad hasirta to kai hasara fa in a aratta an nasihati bi adami talabil ilm idan ka bi dokan wannan nasihar tawa da kin neman ilimi walam tadrubul ilm kuma hallo ka ki neman ilimin walam talhaq bis salihin kuma hallo baka nemi ba salihai ka zamna da su mutanen kwarai walan ta'alu anhum kuma hallo baka yi kokarin ba ka girbi wani abu daga cikin wanda kake zama da wannan mutanen na kirki fa innaka qad hasirta bizalika to haƙiƙa kwarai kayi hasara da wannan wa in ra'aitahu amma in ka kiyaye ka bibiyi wannan nasiha tawa da nama qawlan fada wa fi'lan da aiki وتاجرت الإله كي كاسوانشي دا الله سبحانه وتعالى ربحت تو أنني زكاة ريبا yanan malam a nan yana yin bayani ne akan wannan ayar da muka faɗi hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ali nan mutum kasuwanci ne yake wanda ba a tabewa kasuwanci ne kuma a wata ruwaya bashi ne ko ayoyi wanda suke nuna hannu a haka kake ba Allah subhanahu wa ta'ala ka Allah yake cewa ina mai ba da bashi ya bani man zallazi yuhridullaha qardan hasana Allah sai ya limka mai limki kyakkyawa limki mai yawa kenan shi ne ma na cewa in ka bi haka to ita ce wannan tijaratun kasuwanci rabihatun wadda ake cin riba ma Allah subhanahu wa ta'ala tare da Allah madaukakin sarki kenan kamar ma ne yake cewa istamir fi talabil ilm ka yi kokari ka ci gaba da neman ilimi a rayuwarka fa hiya tijaratun rabihatun wannan fa kasuwanci ne wanda ake cin riba wa aliyatun kuma hannu kasuwanci ne ɗaukakakke wa saufa ta zuku na'imiha wa lazzatuha yawmal qiyama zakka samu daɗin wannan kasuwancin da kake yi a gobe alkiyama dan mimalin ya ce a gobe alkiyama dan saboda abin duniya bai kai ya kawo ba shine ma da yake cewa a baiti na 46 falaisat hazihi duniya bi shay'in tasuquka hikmatan wa tasurru waqta duniyar nan ba komi bace ba tasuquka hikmatan ta bata ma rai wata ran wa tasurru waqtan kuma hallo wata rana hallo ta faranta ma rai malam yana nihin akan wannan magana cewa a duniya la tusawi shay irin na wani tsohon shugaban kasa na nan namu Allah ji gaishe yake cewa abin duniya kalilan ne ko shi ne kenan falaisat hazihi duniya bi shay ad-dunya la tusawi shay wa min hawaniha anna Allah azza wa jalla lam yu'tiha nabiyahu falamma uftira an yakuna abdan rasula akan a gaya ma duniya ba komi bace ba sai aka kama misali annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka bashi zabi da ya zamanto abdan rasulan aw malakan rasulan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zabi abdan rasulan bai zabi malakan rasulan dan saboda duniya ba komi bace ba fa huwa yaqulu laka malam anan kenan yana gaya mana cewa ad-dunya la tusawi shay duniya ba komi bace ba fala tazhab ila maliha kada ta ruɗe ka ka tafi kawai kai dukiya kawai ka sa gaba a cikin duniya kamar an zo duniyan ne dandan neman dukiya kama a habartuka min qab maliki cewa kamar yadda na labarta ma tun a can baya don haka walha anil mal wansar an kan ka bari dukiya ta shagale ka ka kau da kai akan dukiya watlubul ilm ka nemi ilimi fadduniya laysat bi shay duniya fa ba komi bace ba he mala yake cewa tasuqu ka hikbatan kenan ahzanuha kasira dan da yace hikbatan kenan mala yana cewa zatta bata ma rai babu babu kuma hannu ta faranta ma rai dan lokaci kaɗan ita duniya kenan anan malam yana nufin akan cewa ahzanuha kasira wa tsawila bakin ciki na duniya tsaho gare kuma hannu yawa gare shi amma afrahu ha waqtun yasi kuma hannu dadin na duniya dan lokaci ne kadan summa yazul sannan kuma dadin sai ya tafiye shi dan saboda lara hata illa fid duniya babu wani hutu na kirki in ba a illa fil janna sai dai a aljanna in mutum hutu yake so na kirki to he hutu na aljanna kenan ita duniya huzunun sun mafarhun bakin ciki ne sannan horin ciki ya zo sannan hannu bakin cikin ya sake zawa sannan hannu horin cikin ya zo a yi ta kamun lidde da bakin cikin da farin ciki amma ita aljanna aka je kullum cikin farin ciki ake idan shi ne mala yake cewa falaisat hazihi duniya bishai duniya wannan ba komi bace ba dan saboda mutum an aihe shi cikin wahala kuma a cikin wahala yake in ka ajiye hankalinka ka diba sai ka ga duka duniyar wahala ce ake Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi ya ayyuhal insan ya kai mutum innaka kadihun lalle kai mai aikin wahala ne ila rabbika zuwa ga ubangijinka haka koma zuwa ga wajen ubangijinka duka wahala ce ake dai gwagwarmaya ce alhayatu kifa ila rabbika kada han famulaki ma kada han wahala mai tsanani famulaki kuma hannu sai ka haɗu da ubangijinka kuma amma apliken wannan abun amma apliken wannan ayar faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara idan mutum kullum kadihun wa ta'aban cikin wahala yake da cikin gajiya yake hatta yulaqi Allah subhanahu wa ta'ala har sai ya haɗu da ubangijin shi madaukakin sarki shine masa'ibud dunya lan tantahi illa iza mata al-insan wa ajaibuha abubuwa na duniya na ban mamaki da abubuwa na jarabta matuƙa mutum yana numfashi to bai rabuwa da shi sai lokacin da ya haɗu da ubangijin shi da saboda ubangiji maɗaukakin sarki ne ke cewa ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi kenan matuƙa mutum bai mutu ba to ya ringa ganin kwa ibtila'i iri iri ya ringa ganin jarabta iri iri malam yana nihin akan cewa kenan gwanda ka ba da himmarka ka yi aiki don Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala daidai iyawarka domin ka rabauta a wannan duniya kuma hallo da lafira a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad khalaqna al-insana fi kabad lalle mun halicci mutum cikin wahala al-kabad yani al-mashaqqa an halicci mutum cikin wahala idan shi ne mana yake cewa falaisat hazihi duniya bi shay mai hankali shine ya mai da duniya shay'un ya mai da duniya wani abu wani wannan la shay ba komi ba mara hankali shine sai ya ɗauki duniya ya arme ta kamar ba a mutu ba shi kuma mutum duk yadda kai barin ta zakai wata turuku ha sai ka barta isla abadiyata wala khuluda fil hayatid dunya saboda babu dawwama a rayuwa ta duniya barin da ake wa gayatuha iza fakkarta fiha gayar duniya ƙarshen duniya bit na duniya ma anna fiha in kai tunani a cikin wannan gayata ta ma anna fiha ahzan wa surur kasir sai kaga akwai bacin rai da yawa kuma hallo akwai farin ciki kaɗan to iza fakkarta fi hazihi dunya wa halaha idan kai tunani akan wannan yanayin na duniya sai ka ganta ka kai fi kai ika au kulmika iza halamta malai yake cewa kamar inuwa ce duniya ita duniya kamar inuwa ce ta mutum gaugawa gushewa gare ta tunda inuwa ta zurbi sura'a inuwa gaugawa gushewa gare ta fi lahazatin tazur akwai lokacin da ake ganin inuwa kuma har akwai lokacin da ba a ganin inuwa tun lokacin da zaka fara hutawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hatta kai bango kuma har sai ta ɓace ba a ganin ta sai malam yace to ka ɗauki duniya haka nan kamar inuwa ce taka au ka hulmika ko kuma ka ɗauki duniya kamar mahulkinka me malam ana yake cewa kamar mahulki mutum ne zai yi mahulki in ma na kuɗi ne ya samu miliyoyika da dama yana ta harkoki manyan motoci shine sai kaga mutum yana shishiratu cikin zance kai baka san ba a miliyoyi ne a cikin barcin ne yake ta rarrabawa mahulki ne yake yi fa iza sai kaza in ya tashi ya ra ku zalika sai ya ga wannan abun wa duka ba haka bane ba sai malam yace to ka ɗauki duniya a haka kenan falaisa laka min ulmika illa fi manamik shi mafarki kawai bakin shi barci in babu barci babu wannan mafarkin kenan duka wannan kudaden da ka gani a cikin mafarki da ka gansu duka tashi ne ka ga baka gansu ba to malam yace haka ne kwatankwacin duniya shine malam yace ka fai'ika aw hulmika iza halamta kamar inuwa ka ne ko kuma mafarkin ka ne lokacin da kai mafarki sujinta biha sai malam yake cewa a baiti na 48 sujunta biha an sanya ka kaso a cikinta wa anta laha muhibbun amma kai kana son ta malam kuna yushir ila hadisin rasul sallallahu alaihi wasallam malam a wannan baitun nashi yana nuni ne zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir hadisi wanda abu huraira ya kawo muslim ya rawaito duniya gidan kasan mummuni ce kuma hallo aljanna kafiri ce nan duniya gidan kasan mummuni ce he ma da yace to an sanya ka kaso a ciki kuma hallo kai ka ringa son ta kenan anta masjurun fi hadhihi dunya kai wadan kaso ne a cikin wannan duniya lakin amma ka annahu ya ƙulu kamar yana ce ma ne malam yi usifuna annaka muhibbu li hadha sijin abun yana ban mamaki kuma hallo kake son wannan gidan kaso an sa ka gidan kaso kuma kana son gidan kasa walid duniya walil mal fiha duk da akwai dukiya a cikinta kuma hallo akwai kayan duniya a cikinta fa kaifa tuhibbu ma fihi sujudda malam sai yake tambaya ta istifham anan da abun al'ajabi to ta yaya wai zaka so abin da aka sanya ka kaso a ciki sai malam anan yana nuni akan ce mana cewa ash-shakhsul aqil lalle ho shi mutum mai hankali la yuhibbu sijnahu ai ba ya so gidan kason shi ba wa inna ma yuhibbu al-janna allati huwa fiha ai dole zai so aljanna inda ake morewa ake jin daɗi inda zai sagatewa is ya kulu laka idan yana malin yana cewa a nan ne imal ka yi aiki wadda ka sha wahala fi hazihi duniya a wannan duniya bil amali salih da aiki nagari wahzar almal wal fitnatin nisa ka kiyayi ka duniya turɗe ka da fitina ta mata falmalu wa in kana laka ma kana dukiya ko da ku ta ce zata kasance ba taka ba mala yana faɗi dukiya ko da ku ta ce zata kasance ba taka ba wal amalu salih idza kana laka sayabqa laka shi kuma aiki nagari in ka yi shi naka ne kuma hallo zai tsaya naka ne zai dawwama har lahira shi ma naka ne kenan ma kana an tafi sijin tunda kana cikin wannan kasan fa kaifa tafrah bid dunya wa zinataha wa zukhrifiha min ajali maliha wa anta fi sijin ta yaya zaka yi alfahari da duniyan nan da kalkalinta alhali dukanta cikin kaso ne wa man kana fi sijin la yafra ai wanda yake cikin gidan kaso ai bai kamata yi farin ciki ba fa duniya sujinul mu'min wa jannatul kafir ita duniya gidan kasan mumuni ce kuma har to aljannar kafiri ce wal akhiratu jannatul mu'min wa sijinul kafir amma akhira aljannar mumuni ce kuma har to gidan kasan kafiri ne كما قال عليه الصلاة والسلام كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا أتكلم حديث عند أبو هريرة يكاو مسلم يا رويتو وانا حديثا سيما ليك توا وتطعمك الطعام وعن قريب إذا دنيا وتطعمك الطعام وعن قريب زت تير دكي دا أبنشي كما هلو بعد بات لوكتي با أكسا satatu'imu minka sai ta rama da ta baka abinci kai ma sai ka bata abinci duk abincin da ka ci sai ka bata shi ka amayar shi da shi malami yake nihi da ita yana nihin a nan ƙasa lokacin da aka aiko ka kaso ardud duniya saman ƙasa ta duniya tuqika mimma fiha min alkhairat sai ƙasa ta baka alkhairai من بقلها وقسائها وقومها وعدسها وبصلها irin su alfawaki duka komi daga ƙasa yake hutawa duniya sai ta baka kai ta cin wannan abin jikinka yayi kyau daga an ganka an ga mutum mai jin daɗi amma kuma daga an ƙarib daga ka mutu duk abin da ka ci wannan sai ka rama shi ƙasa sai ka rama mata wannan abu kai ka ci abu daga gare ta to ita ma ƙasa sai ta ci ka yanzu ita ma ƙasa sai ta fara cinka ta fara cinka hadisin ingantacce ya zo da ruwaya da dama kuma duk ruwaya mafi yawa sai inganta annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kullabna adam dukkan dan adam ta'akuluhu al-ard ƙasa sai ta ciki shi illa ajabu zanabi sai ajabu janabi me ajabu janabi da kafiran makka ƙuraishawa suna ta cewa fa bai yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da mamaci kuma kafiran asarul hadisi ne suka gano cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana iya tayar da mamaci suke cewa za a mallazi na kafaru allan yi ba a su bala wa rabbi latuba a sunna sun malatunabba unna bima amiltum wa zalika alallahi ya wanda suka kafirta tara raya musu cewa in sun mutu fa ba a tayar da su ba irin na malam bahaushe da yake cewa daga duniya sai kaduna kenan he Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qul bala ce musu ha tabbas za a tayar da su summa latunabba'unna bima amiltum sannan kuma hallo za a ba ku labarin dukkan abin da kuka aikata wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka rabbuka ahada duk abin da mutum ya kuma hannu sai an ba shi labari wannan kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mai sauƙi ne a iza mituna wa kunna turaban wa izaman a inna da maba'usun awa aba'un al'awwalun قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم كافرون suke cewa wai yanzu shin in muka mutu za a iya tayar da mu to in haka ne kwa ina uwayenmu na farko da kakanninmu sai annabi Allah subhanahu wataala yake labarta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai gaya musu za a tayar da su kuma hallo za a tada su zuwa ga wata rana sananna rana alkiyama yanzu kafaran asarul hadis sai suka gano cewa a ɗauko mutum a ƙona shi duka akwai wani abu wanda a jikin shi bai iya konewa ta hanyar adn hannu suka gano wannan abun daga shi ana iya gane mutum shekarun shi nawa a duniya wannan abun daga shi ana iya ganewa mace ne ko kuma namiji ne wannan abun daga shi ana iya ganewa mutumin baki ne ko kuma wannan mutumin kwari ne suka ce kai duk sinadaran halitta ta ɗan adam ana samun shi a nan hanci dogo gare ko gajere gare su kafirai na asal hadis sun gano wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya labarta mana wannan a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukkan ɗan adam ƙasa ke ta ci shi banda ajabu zanabi menene ajabu zanab annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa min khuliqa wa fiha yurakkab daga wannan abun ne aka halicci mutum kuma hallo daga shi hallo za a iya tada shi za a tada shi ranar tashin alkiyama in an yi kusa wakila ya rasulallah wa ma huwa azabul jannah menene azabul jannah masahabai suke tambaya yake cewa mislu habbatin harzalin minhu yansha kamar kwatankwacin kwayar zarra ya zan mu ce kwayar zarra kamar lokacin da mutum rani ya kwanta a gindin taga sai ya ga wayansu ƙwarurruka da yawa suna huta daga taga ya meka hannun shi haka sai ya ga kamar ya kamu in ya buɗe kuma hannu bai ganin komi haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani idan tabbaswa kuma hannu sai an tadar da mutum idan wannan muhallin shahid anan cewa dan abincin da ka ci na ƙasa ita ma sai ta ramu yana shi ne ke ruɗe ka kan duniyar nan ta ruɗe ka wa tut'imu at'ama wa tut'imu at'ama ta ciyar da kai abinci wa an qaribin kuma bayan wani lokaci sat'amu minka ita ma za ta ci daga gare ka ma fi ha tsa'imta abinda ka ci ne daga gare ta kai kiba sai bala yake cewa wa ta'ara in labista biha siyaban wa tuksa in malabisaha halata يعني الدنيا على غير حقيقتها إذا ذهبت إليها وأعطتك من حالها فأنت تعرف إذا الدنيا تباكى تدري ما جندي to ka sani fa kai kaman kana tahiya a zirni amma kuma Allah ma ne yace idan ta juya ma baya to ka sani fa kai ba a zir kake tahiya ba to kai ne ma kake tahiye da kaya a jikinka malam kenan yana nuna akan cewa mutum ke biya duniya don saboda duniya ba yan goyo bace ba kenan shine yake cewa idza khalaqta siyabaha idan ka hudda kayan duniya wabtada ta an duniya kuma an ka nisanci duniya hina zaka to a wannan lokacin tuksa to kai kuma hallo kaman ka sa ma kayan ka libasu taqwa ne wa libasu taqwa zalika huwa huwa khair ya bala yake cewa a baiti na hamsin da ɗaya wa tashhadu kulla yawmin dafna hillin ka annaka la turadu lima shahidta kullum kana ta gani ana ta binne abokinka da abokananka ko masoyinka ko na kusa da kai amma ko a kawo kawai nan da nan kuma hallo sai ka mance ka annaka la turadu lima shahidta kamar baka wa'aztuwa da abin da kake gani kulli yawmin tasma bal qad shahid ko wata rana kana ji an mutu ko kuma kana gani ma an binnewa ne an binnewa ne dafana sahibun laka tadfanuhu an binne abokinka kuma hallo da kai aka kama aka binne ko wani na kusa da kai ko wani na usrarka mala yace ka annaka la turabu lima shahidta kaman bakka wa astuwa da abubuwan da ake yi ake binnewa yani ka anna haula'i humul lazina yamutuna wa anta la tamut kaman wa'annan mutanen da muke ta gani ake ta binne su da koyaushe suke ta mutuwa na daga yan uwanmu abokananmu kaman wai mu ba mu mutu ba su ne kaɗai za su mutu mu wani magani ne muka sha su ba su sha ba a'a kowa sai ya mutu shine larabawa suke cewa almautu babun wa kullun nasi dakhiluhu wal mautu ka'sun wa kullun sharibu ita mutuwa ƙofa ce kowa sai ya shiga ta wannan ƙofar ita mutuwa kofi ce cike da ruwa kowa sai ya ɗauki wannan kofin cike da ruwa ya sha كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحجباء محمود duk in dai mace ta aihe ka in kai mutum ne wata rana sai an ganka ha ka ringa sama a kanka a saman ka faɗa mashin ta ka faɗa an ɗoke ka ana tahiya da kai yanan kullu wahid sai mu kowa sai ya musu a duniya idan shi ne malam yake cewa ya kamata mu komo hankalinmu muna ta gani ana ta binne 'yan uwa da amunnan arziki da sauransu kamar kuma hallo wa'annan su ne kaɗai za su mutu mu mun mutu ba he malam yake cewa ya kamata kenan mu tsaya mu diba dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce mutum ya ringa tuna abu mai yanke daɗi menene abu mai yanke daɗi mutuwa فالتذكر الموت ينفع الإنسان tana mutuwa yana taimaka ma mutum wajen mutum ya karfafa imanin shi mutum ya gyara imanin shi don shi yasa akan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum in zai yi sallah don saboda gudu nake ringa wasi wasi don saboda sallah ko ita muwayan ce fa sai kaga wani yayi ta ya samu yan sardis wani day sardis wani turwa wani dis sardis Allah kyautata sallan mu imanin ya ce mutum ya ringa tuna mutuwa ce wannan haka aje sallah ta ce ta ƙarshe sai wani imani ya zo ma mutum sai mutum ya yi sallah a nitse in kuma wannan sallar ta gyaru to komi ya gyaru in ta ɓaci komi ya ɓaci haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shine malam ana yake cewa wa tashhadu kulla yawmin dafna hillin ka annaka la turadu lima shahidta sai malam yake cewa walam tukhlaq litamuraha walakin litaburaha fajid lima khuliqta walam tukhlaq litamuraha ba a halicce ka ba dan ka gina duniya Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ka ba ya halicce ka ba don ka gina duniya a'a walakin li ta'buraha a'a don ka sani ho barin ta zakai fajid don haka kai kokari lima kulikta ka da hankali zuwa ga kan abin da aka halicce ka menene abin da aka halicci mutum Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bai halicci mutum da aljani ba sai dai don su bauta ne ka sani wa duk abin da zai biyo baya shi ne wannan sakan in ne amma abu na farko a duniya kawai kullum ka ringa tunawa an halicce ka ne don ibada an halicce ka ne don addini sai ga mutum yana mantawa da wannan ya samu wani matsayi ana kawo mai aya ko ana kawo mai hadisi sai ya ringa a bari kawo addini a nan wannan ai harkar duniya ce kai da aka halicce ka duka kai da karan kanka ma da aka halicce ka don addinin mutum ya yi ta kokari abu ya kamata ya sauya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma hannu yana da dama an ɗora shi a wannan wajen yana da dama sauyawa kuma in ya sauyan ta sauyi sai ya ringa artikel ne luwali ba mutum ya yi wannan abun ba kuma kai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama shi yasa duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama to yayi amfani da wannan damar ta tun kafin ta kubce ne yayi amfani da ya ci wannan moriya yayi na addalu alal khairi ka fa'ilihi wanda yi nuni akai aikin alkhairi kamar shi yayi wannan aikin alkhairi sai a ringa artikin ne yayi wannan ka saba ma doka ka saba kaza kuma hallo kai kana iya gyarawa ga dokar da ta yi ta wannan doka ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma dan wannan dokar dan alqur'ani ka bi alqur'ani ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dan shi yasa ya halice ka ba kai kai kanka ba akwai wanda ya halice ka tun babu kai aka samar da kai daga maniyi ka koma gudan jini ka koma tsoka aka aiko mala'ika ya busa ma rai Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama ana aiho ka he aiho ka babu rai ko kuma ana aiho ka kai shekara ya amshi ranka amma ya barka har ya baka wannan matsayin kuma hallo ka ringa kokarin ture waccan magana tashi kuma alhali kana da damar gyarawa ya ayyuhal insan ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak idan shi ne malam yake ce mana akan cewa ai ba a halicce ka ba don ka gina duniya ka sani hawarin da zaka yi tunda maza sun barta kai ma dole sai ka barta walau kanat ad-dunya tadumu bi hayyiha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya fa zata dawwama da ranta ana dawwama a duniya da wanda ya kamata ya dawwama ya rayu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ina annabi ya tafi kenan shine malam yake mana bayani akan cewa ma kulitta li takhlud ba a halicce ka ba dan ka dawwama fi hazihi dunya a wannan duniya wa inna ma bari dai an halicce ka a wannan duniya li annaha mu'abbar wa jasar li amar akhar wa huwa al-akhirah kamar duniya ita hanya ce ta balaguro zuwa wani waje shine ake ce ma lafira kenan in kuka diba wannan kalmar lita'biraha sai ku diba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa kun fi duniya ka annaka gari aw abir sabi lita'biraha lita'buraha aw abir as-sabil kenan hazihi hiya haqiqatuha kenan mutum ya zamanto bako ne ko kuma dan balaguro ne a saman hanya misru tazhab ila makka kamar zaka tafi zuwa makka ne la yumkinuka wa anta fi tariq أذن للصلاة أن تجلس وتبنى بيتا وتجلس فيه idan kai makka ce zaka kai lokacin sallah yayi baka tsaya baka gina wannan masallaci ka ce sallah zaka yi a cikin shi kuma hannu ka tsaya kai sallah kuma hannu ka ci gaba ko kuma ka tsaya na a'a kawai zuwa ne zaka yi kuma hannu ka dawo kenan shine ma da yake cewa walam takhluq li ta'muraha walakin li ta'buraha fajid lima khuliqta sai ma da yake cewa وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعت وإن هدمت dan duniya ta ba shi yin baibai kai duniya ta gwada bata son ka Allah subhanahu wa ta'ala bai sa ka ba daga cikin mutane wanda suka ta'alluku da duniya duniya ta sake ka ka sake ta ka mai da hankalinka wa hassin amara dina kamar yace kai kokari ka gyara lamarin addininka mastata'ata daidai gwargwado kullum ka ringa ma kanka hisabi kahin lokacin amma hisabi ya zo kullum ka ringa tambayar kanka addininka daidai yake ko kuma akwai gurgantuwa a ciki a saman addininka ko kuma akwai wani nakasu a saman addininka dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kullum yana addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mai addinin shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mai duniyar shi, Allah subhanahu wa ta'ala in zai mai ƙari a duniya ya mai ƙari na alheri, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga dukkan shari, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kyakkyawa a duniya ya ba shi kyakkyawa a lahira. Don shi yasa duk malumai suke cewa duk kakka sake a barka a baya wannan addu'a bakka yin ta a wuninka Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara ma duniyarka ya gyara ma addininka ga addinin naka ya zamanto lahiya launi duniyar taka ta zamanto lahiya launi Allah subhanahu wa ta'ala ya ringa baka alheri kullum gaba ta hi baya kyawu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga dukkan sharri to kai koyi da karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ringa faɗa kullum Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mai addinin shi ya gyara mai duniyar shi da abin da zai ci Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mai lahiyar shi lahirar shi wadda ita ce zai koma zuwa gare ta ita ce gida na dawama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rayuwar shi kullum abun yau ya hi na jigo na jiya kullum gaba da hi baya kyau kenan kullum mutum in yana so gaban shi ta hi bayan shi kyau kullum mutum in yana so ya samu alheri duniya da lahira to ya ringa yin addu'a roƙo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan kalmomin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر حكى النبي صلى الله عليه وسلم يكي يشين مالك توا وحسن أمر دينك ما استطعت أي اجعل همك هو الدين كسنيا كيفك إنك أرايوا da burinka a rayuwa addini kuma don wannan addinin aka samar da kai والحفاظ عليه دكياي ونن الدين وأن تدعو عليه سياجا لئلا يهدم kada ka yi ƙoƙarin sanya mai dauda don don kakka bari wannan addini naka ya rushe idan shi ne shi mumuni dukkan lamarin shi alkhairi in ya samu ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala in bai samu ba ya yi haƙuri ya bar ma Allah subhanahu wa ta'ala bayya ta da kai hankalin shi matuƙa ba addini shi bane aka taba in kuma an taɓa addinin shi to an taɓa rayuwar shi idan shi ne addini ne a hannun shefil hayat sai mana yake cewa a baiti na hamsin da hudu wala tahzan ala ma fata minha iza ma an tafi ukuraka fusta kada ka bata rai akan abin da ka rasa na daga duniya iza ma an tafi ukuraka fusta matuƙa a lahirarka kana da kyakkyawan zato zaka samu babban rabo idan in abu ka rasa abu a duniya to ka sa kanka Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka abu ka hannu to Allah subhanahu wa ta'ala zai baddala ma da abun da ya yi alheri a duniya kamar misali mu ɗauki misali ɗaya kwala ɗaya tal kamar shan giya Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka shan giya a duniya i ƙoƙari kawai ka hannu duk da zuciyar taka tana so sai ka hannu to in ka hannu in ka je lahira ka je aljanna Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka wannan badil in abin da ya yi giyan nan ta duniya giya ta aljanna wanda kuma nan in ka sha ka yi ta maye ka yi ta su wancan uku in ka sha ta shi kenan ƙarshen daɗi ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ruwan alkausara wanda daga ka sha shi babu zancen ishruwa a duniya babu zancen ishruwa kamar yadda ake yi a duniya babu zancen shakuwa kamar yadda ake yi a duniya kenan shine in ka ki abu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baddala ma da shi a cikin aljanna kuma kadda ka ringa ɓata rai malam nasiha shi akan ka nemi abu na duniya baka samu ba ka sani komi a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mai badawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya hana sai Allah subhanahu wa ta'ala fala tahzan dan haka kadda ka ɓata rai li alla ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dan kakku yi hushi akan abin da ya kubce muku na daga abubuwa na duniya kuma har kadda ku yi alfahari kuna jiji da kai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku halifa ba naku bane ba daga kun mutu ya zama ba naku ba an ba wani ita dukiya daga ka same ta daman ta akai rike halifa halifancin kaza eh daga ka mutu shikenan an sauke ka daga wannan rukun dukiya kuma hannu sai a doko wani sai a ba shine ake cewa masa'ibu qaum inda qaumin fawaidu mutuwa wani tashin wani musiba a wajen wa'insu a wajen wa'insu ganima ce abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu arziki tsarkakake Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu akan yin aiki managarci Allah subhanahu wa ta'ala ya ma rayuwar mu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga mummunan kadara mutanen da suka mutu musulmai da musulma da musulmai duka gabaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan mamatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdaus makomarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya yarwata musu a cikin kabarin su Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su da mu in muka she sharruwan alkautara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba marasa lahiyar mu wanda suke gida da wanda suke gadajen likita lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawa a duniya ya ba mu kyakkyawa a lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadil amin al karim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin